الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة شاتقوس وتر ربيع الآخر jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da goma ga watan goma shekara ta 2025 miladiya ci gaba da karatu kamar yadda aka saba kowane sati zama fara da alfiyatul usul da Sheikhu Abdullahi rahimahullahu ta'ala da wannan shine darasi na 23 mun kwana a baiti na 137 da za mu tashi a baiti na 139 wale ke cewa mas'alatun fil amril mutlaqi هل يقتضي التكرار أو لا تنتمي إليهما مسألة التيمم هل يجزئ الواحد ما لم يحدث أو واجب لكل فرد حادث والحق إن أطلق فهو يحتمل مر كررا فيما نكل لذا بالإيمان أمرنا دائماً والحج مرة فكس عليهما والحج مرة فكس عليهما الشيخ عبد الله yana bayani akan abin da ya shafi al'amru wato matsaloli da suke da alaƙa da umarni darasin da ya gabata an tattauna matsala dangane da cewa halil amru ya ƙasar mubadara aula yanzu kuma zai tattauna shin al'amurul mutlak hal ya ƙasar takarara am aula mana idan aka yi umarni mutulaki shin yana hukunta cewa lallai a zo da abin marra ba da marra ko kun aka yi so ɗaya to shi kenan an riga an zartar da abin da ake umarni da shi misali aka ce da kai ijilis ka zauna to wannan yana hukunta ka zauna ka tashi ka sake zama ka tashi ka sake zama ka tashi bai ta maimaita abu koko da ka zauna so ɗaya shi kenan to wannan shi ne abin da yake tattaunawa a kansa to shi ne lokacin da umarni ya zama mutulaki abin da yake nufi da mutulaki shi ne umarnin da ba a yi masa ƙaidi da wata sifa ko sharaɗi ba domin an masa da baibiya da wani sharaɗi ko wata sifa to wannan sai ya hukunta kenan ana buƙatar maimaituwar abin kuma misali aka ce ko kace da mutum kullama ja'a zaidun fa akrimhu duk lokacin da zaidu ya zo ka girmama shi to kaga wannan umarni yana hukunta cewa duk sanda zaidu din ya zo zaka girmama shi ko kuma in ja'a zaidun fa akrimhu in har zaidu ya zo ka girmama shi to wannan a zahiri yana hukunta in ya zo da safe za ka girmama shi in ya zo da rana za ka girmama shi in ya zo da yamma za ka girmama shi in ya zo da daddare duk sanda ya zo za ka girmama shi saboda sharaɗi aka rataye umarnin da shi sharaɗi aka rataye umarnin da shi to wannan gaga umarni ne muƙayyadi da sharaɗi umarni ne muƙayyadi da sharaɗi ko kuma abin da ya shafi na sifa umarnin an masa da baibiya da wata sifa yana ɗauke da wata sifa to shi ma duk sanda aka samu wannan sifa ɗin to lalle za a zo da abin nan da aka yi umarni da shi kamar faɗin Allah ta'ala wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma Allah ya ce da barawo namiji da barauniya mace to ku yanke musu hannaye to lafazin wasariqu kaga sifa ne kenan duk sanda muka samu mutum da sifa ta sata to za a yanke masa hannu faqata'u aydiyako aydiyahuma ku yanke musu aydiyahuma ko aydihima aydiyahuma ku yanke musu hannaye to haka duk sanda muka samu ita ma mace ta yi sata to za a yanke mata wato hannu to wannan ana kiransa da umarni wanda aka yi masa da baibiya da sifa in dai an samu sifa ɗin ta sata in ba a samu ba kaga ba yanke hannu ko kuma can azzani ya tuwa zani fajlidu kulla wahidin min huma mi'ata jalda e mace mazinaciya da namiji mazinaci dan aka samu shaida cewa sun yi zina ba aure to Allah ya ce a yi musu bulala ɗari ɗari aga fajlidu umarni ne ko kamar can faƙaƙa'u a idiyahu ma kaga umarni ne shi ma to haka duk sanda aka samu mutum da wannan sifa ko ta sata ko ta zina to za a yanke masa hannu to wannan duka ana kiransa da umarni muƙayyadi kaga wannan duka ayoyin guda biyu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma da kuma azzaniyatu wazzani to zaka ga duka akwai sifa an yi masa da baibi da sifa yawwa to wannan ba a kiransa umarni mutulaki saɓanin ijilis izhab a ga wannan umarni ne mai mutulaki ba a ƙayyade shi ba to shi wannan mutulaki ɗin nan shin yana hukunta irin abin da waɗancan suke hukuntawa to shi ne mala ya ce hal shin ya ƙatabe a takarara umarni mutulaki yana hukunta a yi ta zuwa da abin marra ba da marra aula ko kuwa in an zo da shi so ɗaya shi kenan ya wadatar to shi ne aula ɗin to sai ce matsalatu tayammumi matsalar taimama tantami tana jinginuwa ilaihima zuwa ga wannan saɓani guda biyu wasu malamai suka tafi kan cewa lallai umarni mutulaƙi ya ƙasabi takarara wasu malamai abinda suka tafi a kai kenan duk sanda aka samu umarni to yana hukunta a yi ta zuwa da abin a yi ta zuwa da abin a yi ta zuwa da abin so da haka in aka ce da kai ijilis to za ka yi ta zama kana tashi za ka yi ta zama kana tashi to haka wasu kuma suka ce a'a idan aka yi umarni to da an yi abin da an zo da wannan abin so ɗaya shi kenan an riga an zartar da abin nan wajibi an riga an jidda wajibi ko? to shi yasa matsalar taimama sai aka yi saɓani a kanta domin an jingina ta akan wannan saɓanin guda biyu na maganganun malamai shi ne hali yi juzi'ul wahidu shin taimama ɗaya tana wadatarwa idan mutum ya yi taimama lalurar taimama ta same shi shin wannan taimamar ta isan masa ya yi ta sallatan sallolin farillai salla biyu ko uku ko sama ga haka malam yuhudis inda bai samu hadasi ba kamar kayi taimama kayi azhar sai la'asar ta zo shin za ka yi ta koko sai ka sake yin taimama su waɗancan da sun ce al'amurul mutlak yufidu takarara suka ce a'a da an buɗe akwai zafi fa su waɗancan malamai da suka ce yana hukunta shi al'amurul mutlak ai ta zuwa da abun to suka ce lalle taimama ɗaya ba ta isan ma sallolin farillai da yawa sau da haka duk sanda za ka yi sallah to sai ka sake taimama saboda Allah cewa ya fatayamma musa idan tayyiban to kaga ya umarni ne ko Allah ya ce ku yi taimama ku nufaci ƙasa ku yi taimama ga tsayyiban bagire wanda yake mai tsarki sa'idan tsayyiban bagire wanda yake mai tsarki to sai suka ce wannan umarni su a fahimtar su a ya nuna cewa duk sanda mutum zai yi sallah sai ya zo da taimama saboda za mu ga umarni ne mutsulai ba a ƙayyade shi da wani abu ba ta yawa kuma ku rage ta mana to su kuma wasu malamai suka ce an wajibin likulli fardin hadisi wasu suka ce e ta isa don ka yi taimama ɗaya to shi kenan za ka yi ta sallatan salloli da yawa inda ba a samu wani abu wanda yake na ƙidun ba wanda yake walwala a wallaɗin kana da dama ka je ka yi sallah saboda ai dama ita ta tsaya matsayin alwala ne to kamar yadda kuma alwala aka yi ijima'i cewa in kai alwala to za ka iya sallah na farillai ko nawa ma in dai alwala ba ta walwale ba suka ce to ita ma taimama haka take to shine sabanin da aka samu shi al-imamu malik kusan abin da mazhabar su ta tafi akai kenan cewa lallai ba a sallatan farilla ko da guda biyu ne da taimama ɗaya sau da haka kowace farilla za ka yi masa sata taimama su kuma wasu malaman suka ce a'a za ka iya yin kowace sallah to sai su malikawa wanda akwai ibn huwaiz mandad ɗaya daga cikin malikiya waɗanda suka yi mata hidima suka ba da amsa cewa alwala tana da bambanci da taimama saboda ita alwala nassi aka samu an royetu nassi daga manzon Allah a fathu makka ya yi sallolin yini gaba daya da alwala daya to kaga ita ta fita daga al'asulu domin al'asulu duk sanda za ka yi sallah ka yi alwala duk sanda za ka yi sallah ka yi alwala kinan kowace sallah tana da tatami alwala wannan shine al'asul to amma sai aka samu nasi daga annabi a aikace a fatuhu makka yayi sallan sallolin yini gaba daya da alwala daya suka ce to ita kuma taimama ba a samu nasi irin wancan da aka samu na alwala ba saboda haka tana nan akan al'asulu tunda al'asulu kowace sallah za a yi mai za a mata alwalla to ita alwalla an samu nasi a iya haɗewa alwalla ɗaya amma taimama ba a samu ba to sai suka ce tana na akan al'asalinta suka ce da an samu to ita ma taimama ɗin sai a halatta wannan su kuma waɗanda suka ce a'a za a iya yin sallolin yini ko fiye da haka da taimama su kuma sun kalli cewa al'amurul mutulak laifidu ta karara ba cewa an kai fata yammamu ba to kana yin tamima shi kenan ka riga ka aiwatar da wannan umarnin ba za a ce kuma don buƙatar taimama ta sake tasowa ba kuma a ce sai ka sake yin taimama tun da dama ka riga umarnin da aka yi mai ka aikata su kuma abinda suka tafi suka tafi a kai kenan to kuma wannan ra'ayin nasu ya fi na malikiya ƙarfi cewa in ka riga ka yi taimama in dai ba wani abu ya same ta na walwalewa ba za ka iya yin kowace ibada ba ma sallah kaɗai ba to shine malam ya ce wal haƙƙu amma zance wanda yake na gaskiya a wurin malamai waɗanda suke muhaƙiƙai daga cikin malaman usulul fiƙihi in utlika in dai aka yi itilaƙin umarni to fa huwa yahtamil eh yana da ihtimali zai iya ɗaukan marratan zai iya ɗaukan marratan so ɗaya au takarruran kuma zai iya ɗaukan cewa a yi ta zuwa da abu saboda haka sheku abdullahi shi sai ya ce a'a abinda za a rinjayar shi ne inda ya umarnin nan ba a yi masa ƙaidi da sifa ko sharaɗi ba kamar yadda muka ba da misali ɗazu sa aka yi to kowanne yana iya ɗauka kowanne yana iya ɗauka fi ma nukil kuma wannan shi aka nakalto daga malamai to sai malai ba mu misali sai ce lizabil imani umirna da'ima ah ai zaka ga imani ba wai so ɗaya ake buƙatar mu zo da shi ba ana buƙatar mu yi ta zuwa da imani da'iman har ƙarshen rayuwarmu an gane da Allah ya ce aminu billahi wa rasuli to kaga ana buƙatan mu yi ta me ba wai da mun yi imani da Allah da manzonsa so ɗaya shikenan ba tare da cewa kuma umarni ne mutulaki an fahimci wannan ai haka wal hajji bil jarri wal hajji haka kuma an umarce mu da yin aikin haji shi ma so ɗaya me so ɗaya da kayan aikin hajji so ɗaya ka jidda me farilla walillahi ala nasu hijjul baiti man istata ilayhi sabila sannan ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama a hajjatul wada yake hudu ba yana cewa Allah ya farlanta muku aikin haji saboda haka fa hujju tashi ku yi aikin haji kaga umarni ne to abinda zai nuna maka kenan al'aslu al'amurul mutlaq kowanne yana iya ɗauka tambayar da aka samu ɗaya daga cikin sahabbai ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani ya ce ya rasulallahi a kowace shekara a kowace shekara kaga tambayarsa ta nuna kenan hatta a wurin sahabbai a wurin larabawa in aka yi umarni mutsulaki kowanne yana iya ɗauka shi yasa shi sahabin ya buƙaci bayani daga annabi sai annabi ya ce a alhaji aikin hajji so ɗaya ne da ka riga ka yi so ɗaya ka riga ka jidda farilla tare da kuma umarni ne to kaga kenan waɗancan zantuka da suka gabata guda biyu suna da rauni in dai umarni mutsulaki ne to kowanne yana iya ɗauka ko a kalli siyaki ko kuma a kalli wasu dalilan daga waje kila wasu nusus sun zo sun nuna cewa a'a ana bukata a yi ta zuwa da abin ko kuma a'a an samu wasu nusus daga waje suna nuni kan cewa a yi abin so ɗaya tusimala ya ce faƙis ka yi ƙiyasin sauran matsaloli alaihima akan imani da kuma aikin haji duk wani umarni wanda ya kama da irin imani to sai ka ce wannan ya katabi takarara na fatar an gadi duk wani umarni shi ma da ya kama da irin aikin haji sai ka ce mi la ya katabi a takarara to shi ne ma'anar ka yi ka yi kiyasi a kansu ka yi kiyasi a kansu wannan ana magana in umarnin mutsulaki ne yawa in muƙayyadi ne to kaga an faɗi shi kuma yadda fuskarsa take to wannan shi ne to sai mala ya ce ga wata matsala hawayo muwassa'ul waqti bil awwali ko bil'awwali talak aw akhirin aw mubhamin wa fil ahaq ulika bil jami'i aw bil awwali la alzama al isyana fil muajjili aw akhirin ma ajza at tanaffulu bil ittifaqi kullu zainin nubtilu to dan hawaye wata matsala ce dangane da shi umarni wanda yake an rataye shi da lokaci akwai sadda za a yi umarni a ƙayyade shi da lokaci wani zubin kuma ba za a faɗi lokacin ba to shi ne ce muwassa'ul waƙati umarnin da yake yana da yalwan lokaci yana da lokaci mai faɗi shari'a ba ta zo ta taƙaita lokacinsa ba an gane kamar abin da ya shafi sallah da aka ce kai sallah a zahar sai aka ce in rana ta yi zawali shin zawalin nan farkonsa ko tsakiyarsa ko ƙarshensa to shi ne malamai suka yi saɓani to wasu malamai suka ce ita laƙabil awwali duk sanda aka yi umarni to ya ratayu ne da farkon lokaci kinan da aka ce kai sallah a zahar idan rana ta yi zawali kaga a farkon a farkon zawali kenan wasu malamai abin da suka ce kenan eh wanda shine mazhabin ash-shafi'iyya su ash-shafi'iyya suka ce duk sanda aka yi umarni to farkon lokaci ake bukatar ka zo da wannan abu saboda haka in baka zo da shi ba kayi sabu idan su yanzu a mazhabar su idan rana ta yi zawali mutum bai sallan azahar ba da gangan a farkon muktari kila sai tsakiya ko ƙarshe to a mazhabin shafi'iyya ya yi zunubi saboda umarnin na cewa a yi sallah ɗin to ya rataye ne da farkon lokaci ba tsakiyarsa ba ƙarshe ba wannan ana maganar muktari ba zaruri ba shi zaruri ijma'i ne mutum ya yi zunubi inda ba ya da lalura au akhirin wasu kuma malamai suka ce a'a umarnin ya rataye ne da ƙarshen lokaci mazhabul hanafiya kenan su kuma suka ce da aka ce ka yi sallah to sallan ta rataye ne da ƙarshen muktari ba farkon sa ba tsakiyarsa ba kamar yadda zai ba da misali abu mubihamin to akwai zance na uku waɗansu suka ce a'a umarnin ya rataye ne da lokaci wanda yake an ɓoye lokacin idan kana da damar ka yi shi a farkon muktari kana da damar ka yi a tsakiyar muktari kana da damar ka yi a ƙarshen muktari wanda shi ne abin da almalikiya sun ka tafi a kai don lokacin sallah ya shigo an gane? to ba dole ne a malikiya lokacin a yi sallah ba ina ba tara an gane misali idan mun ce sallah a zahar muftarinta na kama a karfe ɗaya lokacin kila rana ke zawali ko? yawwa kuma dama an ce muktarin nata yana ci gaba da tafiya har zuwa inuwar komai ta zamo daidai tsayinsa kila a ce har zuwa karfe uku misali a gane to a malikiya in ka jinkata sallan zuwa karfe biyu da rabi ko karfe uku ba kai laifi ba da wanda ya yi karfe ɗaya a wurinsu da wanda ya yi biyu da rabi da wanda ya yi karfe uku duk matsayinsu ɗaya ladansu ɗaya ba wanda ya fi wani saboda su a wurinsu umarnin lokacin mubahami ne shari'a ba ta ayyana cewa lalle lalle a yi sallah ɗin nan farkon lokaci ba kaga saɓanin su a shafi'iyya da suka ce farko su a mazahabinsu za ka ga da an yi kara to za ka ga ana gaggauta ana sauri a je a abin nan a bayar da sallah su kuma alhanafiya a ko an yi kira misali to ana iya ba da lokaci an gani in lokacin sallah ya shigo za su ba da dama a yi kira amma sallan ba za a tayar da ita ba kila sai an yi minti talatin ko awa daya e kila ma wani sai ya dan kwanta ma ya dan yi bacci to wafil a haƙƙi amma duka zantukan nan guda uku zance wanda ya fi zama ya fi dacewa da gaskiya shine ulli bil jami'i an rataye umarnin da lokutan gaba ɗaya guda uku wanda shine abinda muka ce almalikiya suka tafi a kai yawwa saboda haka in kai sallah a farkon muktari ka zartar da umarnin da aka baka in kai a tsakiyar muktari ka zartar da umarnin da aka baka in ka zartar da ita a ƙarshen muktari ka yi me to ka gani ka zartar to kaga irin masallatan da misali yan karfe biyu misali ko biyu da rabi ba su yi laifi ba fa an gane kai da ke yi karfe ɗaya ko sha biyu da rabi ba ka fi so ba an gane inda ya zan dukkan ku kun yi cikin mi muktarin ba tare da muktarin ya fita ba abinda abba asu a bari sai da ruri ya shiga kamar lokacin azhar ya fa'a la'asar ya fara to wannan duka da su shafi'iyya da su alhanafiya da su almalikiya duka sun ijma'i kan cewa an yi sabo ina fatar an gane eh saboda haka laifin kawai yan karfe biyu da rabi da yan karfe daya laifinsu shine takaita wannan lokaci a ce duk azahar da ta yau da ta gobe da ta jibi da ta gata da ta banda gobe da ta wata shekara duk ƙarfe ɗaya ake da tayinta su wannan kuma kaga ba sunna ba ne eh abinda a sunna kowane yi ne a kalli zawali zawalin yau ba daidai yake da na gobe ba ba daidai yake da na jiya ba in na yau ya kama ƙarfe ɗaya tare na gobe ya haura ko kuma ya jayo baya to kaga mu zo a masallaci kawai mu zana mu ce sallah azhar ƙarfe ɗaya eh kuma a ta tafiya akan haka eh to wannan bai cikin aikin magabata bid'a ne ko mu ce za mu zo mu zana karfe biyu ko karfe biyu da rabi an gane shi ma bai cika aikin magabata duk bid'a ne eh da mara an waye gari shi mai karfe ɗaya ko ɗan sha biyu da rabi yana ganin ai shi ya yi sunna ai ba wata sunna da kai a sunna shine kowane yini a dibi lokacin wannan yinin haza huwa sunna ina batar an gane in ya daidai da na jiya da na shekaran jiya shikenan in ya saba kuma shikenan saboda kowane yini tafiyar rana daban ne kowane yini ranar jiya daban ta yau daban yanayin tafiyan ta daban yanayin tafiyan yau daban ana samun dacewa daidaito tahiyar nata ana iya kuma samun mi saɓani an gane ko yawwa to amma in ba mu ƙayyade lokaci ayyananne ba muka ce a kansa za mu yi ta tafiya to da wanda ya sha biyu da wani abu da wanda ya karfe ɗaya da wanda ya karfe biyu da wanda ya karfe uku duk ba wanda ya yi wani kowa sun na yi na'am mm. mm. to ai shi aka magana akai as-salatu ala waqti haku to ai shine muke magana ai muktarin ai ana nufin muktarin farkonta min awwalihi ila akhirih ai shine awwalul waqti saboda ruri ai ba lokacin sallah bane su shi wannan lokaci ne na masu mi na masu lalura eh to hadisin yana nufin laifin shine ka jinkirta sallah ka kai ka kai ta lokacin da ba nata ba kaga ala waqatiha an kace to me lokacin azhar awwalul muhtar wasatul muhtar akhirul muhtar duk farkon la azhar ka ba ji hadisin to yanzu ba ga bayin ba eh duk wannan kuskure ne a mun yi bayani kullum kowane yini a duba tayi tun da ba abu ne mai wahala ba sai zawali ba ko ce sallah ai ba abu ne mai wahala ba yanzu misali in mun ƙara karatu misali magariba ba ce ba za mu iya duba rana ta faɗi ko ba ta faɗi ba ko ba haka ba to ai shi yasa aka ce ladanin da za a wakilta ya dinga ladanci ya zama arifan bil auqat shi zai dinga kula da wannan ba shi wai zallan aikinsa kawai ya dinga hura sufika yana kira ba a'a cikin aikinsa kullum ya dinga eh eh ba a ce sai bayan sati ko bayan shekara ko bayan wata ɗaya ba mm na'am mm na'am eh eh a ba a dogara ga wannan eh in har an fitar da kalanda din to za a za a kuma duba ta ɗabiƙan eh saboda wani zubin na aikin nasu akwai kusakurai za ka ga sun sa sun ce misali alfijir na fitowa kaza a yankin gari kaza da kaza kuma in ka je ka duba wani zubin sai ka ga ya haura ko ma bai kai ba ma to kaga ba a dogara ga wadda tun da ba nasi ba ne aikin ɗan adam ne suna iya daidai suna iya kuskure to sai ku duba inda sun kai daidai shi kenan sun yi muwafaka inda kuma sun kai kuskure to ku sai ku dawo akan daidai ku kyale nasu an gane yawwa mm. eh Mm. gaskiya ne kuwa ba gwada ilimi gaskiya ne ya kyale shi ya bisa daidai shi ya bisa daidai abin da ya faɗa shi ne sunna abin da ya faɗa shi ne sunna shi ne sunnar annabi shi ne sunnan magabata eh to kaga ne tunda kalanda ɗin yaushe ta zo kaga daga baya ne tunda amurin ne hissi an gane ba na abu ne wanda yana iya yiwa a san shi to wannan bai bukatar sai an dogara ga wani bahasi da sauransu amma ba laifi ba ne a nemi taimako da shi amma dai kada ya zamo shi ne madogara ta yadda zai hana ma gaba ɗaya ma mu daina dubawan kawai mun zo mun dogara ga kalanda kuma alhali wasu wuraren sun yi kuskure ba mu je mun bincika ballantana mu gano sun yi kuskure to ba za a mai da aikin nasu umda ba amma dai za a iya taimako za a iya amfana da shi amma kar a dogara gare shi al'asulu ita dai shari'a cewa ta yi ta kula a kula a dinga duddubawa ladanin da aka sa sai ya dinga duddubawa to shi ne dai wannan mala ya ce zance wanda yake shi ne mafi cancanta da daidai to umarni ya rataya an gane da lokutan gaba daya an gane? yawwa da farkonsa da tsakiyarsa da ƙarshensa to duk wanda kai ya yi daidai sai dai in ita shari'a misali a wasu wuraren aka zo aka nuna cewa ga inda ake buƙatar misali kamar azumi aga an nuna za ka yi azumi za ka fara azumi daga bullowa alfijir zuwa faɗuwar rana to wannan kaga ba ka da dama ka ƙara ko ka yi mi to ita sallah ba haka ba ne an gani yawa hadisai da suka zo da ayoyi da aka fahimci lokutan sallah to ba irin na azumi ba ne an gani yawa kaga shi azumi yanzu baka da dama ka ce to bari in dan ƙara ba in je can wuraren azhar sai in dan fara zuwa bayan la'asar sai in mi sai in aji an gani yawa saboda shari'a ta faɗi farkon ta faɗi to su kuma hadisai da suka zo a sallah za ka ga kusan mataki-mataki ne wani zubin annabi ya yi sallah a farko-farkon muktari wani zubin ya yi a tsakiyar muktari wani zubin ma sai ƙarshen muktari ya yi duk wanda an samu daga aikin annabi aka sallah asuba wani zubin a ga ya yi ta tun cikin sauran duhu da wurwuri haka wani zubin kuma sai ya bari ma sai gari ya waye haske ya bayyana ko'ina sai ya sallah asuba karanta ko da kitabul muwabba to daga wannan sai su malikiya suka fahimci kenan ita sallah ba dole ne a yi ta farkon shigar lokaci ba saboda aikin annabi ma bai nuna haka ba an gane abin da dai abba aso ka fita daga wajen yawwa ka yi ta daga wajen muhtari eh. to kaga su masu takura ma mutane sai an yi sallah tun da dai lokaci ya shigo eh, to wannan mazhabin shafi'iyya ne eh, kaga in ka dan shafi'iyya ne to wannan kana da madogara eh, amma in dai malikiya kake bi to ba fahimtar su bace na'am Mm. Na'am? Eh. Mm. Mm. A wacce sai ya je? Wacce sai ya je wajen gari? Ai, ita rana a fili take ai. Baka ji sunanta ba ba rana. Ai, a fili take ai. Da ta faɗi in dai ba wai wani yanayi ake ciki na hazo, ko na ɗimi haka ba, ko na ƙura, ai da ta faɗi al'amarinta ita bayyane yake ai. Da ta faɗi a jikinka ma za ka ji cewa rana, ko da cikin ɗaki kake. Eh. sai dai an yi yanayi kila wani dalili da zai rufe ta tun kamin faduwanta din ba wanda ya tsora mai daga nan inda yake zai dan lalleka da ya ga ta faɗi kawai ya kira ba dora mai ya hau itaciya ba ko ya hau gini ko ya fita bakin gari duk ba dora masa wannan ba wannan duka ai takalluf ne shari'a ba za ta zo da shi ba kawai dai ya dai bincike ya ya zuba iya kokari ne daga inda yake in ya tabbatar da rana ta faɗi shi kenan eh ba laifi an yi wannan karatun yau mun yi shi kafin ka zo to shine laubil awwali cikin hujjar su malikawa da suka ce lalle lokaci a farkonsa umarni bai rataye gare shi shi kadai ba to inda mun ɗauki haka muka ɗauki fahimtar shafi'iyya muka ce lallai lallai da aka ce ka yi sallah to sai ka yi ta farkon mi mahutari to lala zamal isyana ko filmu ajili da ke na wanda ya jinkirta ta daga farkon to da ya yi saɓo ko ba haka ba ne to kuma nassi bai zo ya ce ya yi sabo ba to dama wake cewa ka yi sabo ba nassi ba to babu babu tunda sha'anin zunubi kaza da kaza abu ne wanda yake sai da nassi ko daga Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama au akhiri in kuma muka ɗo mazhabin alhanafiya muka ce umarnin sai iya wancan ƙarshen ko ka yi shi a farko ko a tsakiya baka zartar da umarnin da aka baka ba to shine ya ce ma a jaza'a tana fulu ko da kenan mutum ya yi sallah ɗin da niyyar nafula da bata isan masa ba eh wato da zai yi ta zai yi sallah misali a matsayin yayi nafila kamar yaro misali wanda ya yi sallah a zahar a farkon muktari kuma balaga ba ta riga ta bayyana gare shi ba amma ƙarshen muktari ɗin kuma sai samu yaƙinin balaga ta zo amma can ko da ya sallah a farkon muktari kuma ba ta zo ba to sai kaga can ya yi ta ne a matsayin mi a matsayin nafila ko tun da lokacin ai ba baligi ba ne yawwa to su alhanafiya suka ce ba ta isan masa ba yanzu da ya samu ya ƙinin cewa ya samu balaga sai ya yi mi sai ya sake ta saboda yanzu take farin lagare shi eh waccan da ya duk da azahar din ya yi to ai ba ta zama wajibi gare shi ba saboda haka ba ta isan masa ba su kuma a shafi'iya suka ce a ta isan masa an gane ko da lokacin da ya yi ta ba baligi ba ne to yanzu da ya balaga ba za a ce ya sake ba saboda sadda ya yi ta lokacin shari'a ta ce ya yi saboda haka sallarsa ta yi to haka ita ma mace eh wadda ba ta riga ta balaga ba ta fara al'ada ba a gane ta yi sallan azahar a farkon buktari can zuwa ƙarshensa sai balaga ya zo mata da jini da sauransu to a wurin su a alhanafiya an bi ta wannan sallah ɗin amma a wurin a shafi'iya babu wani abu da an ka ta to shi ne yake magana cewa ma a jaza'ar tanafful bil ittifaqi kuma kulla zaini nubtilu mu dukkanin zartukan nan guda biyu ma za mu ɓata su bishe yasa za ka ga a malikiya su ba su ɗau kowanne ba ba su ɗo zancen alhanafiya ba ba su ɗo zancen ashafi'iya ba an gani cewa lallai umarni kawai sai suka ce umarnin an bar shi ne an bar shi ne a matsayin mabuhani in ka yi farko ya yi in ka yi tsakiya ya yi in ka yi ƙarshe ya yi yawwa to shi yasa zaka ga a malikiya kamar shi wancan wanda ba baligi ba zaka ga akwai zantukan biyu wani kaula aka ce ba sai ya saki ba ko da lokacin da ya salla din balaga bata zo ba yanzu ya samu yakinin balaga ta zo to ba sai ya saki ba wani kaulin kuma aka ce a'a sai ya saki waccan tana nan nafila yanzu sai ya sake sallah din a matsayin farilla to amma dai su su almalikiya duka sun sun rosa waɗannan zantuka da ainihin wato suka yi to shi ne ya ce za mu ɓata su bilittifaƙi kuma bisa ittifaƙin malamai abin nan kai bilittifaƙi wancan abin da aka faɗa a ittifaki ne na malamai to kuma nubutsilu kulla zaini waɗannan zantuka guda biyu duka za mu ɓata su to shi ne zai faɗi hanyar da za a bi a ɓata su ya ce wa yan bani ikhtilafuhum alaihi fi salati man buluguhu ba'adu ya fi eh za a gina wancan saɓanin na shafi'iyya da alhanafiya fi salati ga sallan man buluguhu wanda lokacin da ya salla balagarsa ya fi ba'adu ta zo ne bayan ya gama salla ɗin ko da ya salla ba baligi ba ne to shafi al'imamun shafi ya ce tuji zu'uhu ta yi sabbasa ba sai ya sake ba an gane ba sai ya sake ba eh walhanafi shi kuma al'imamu abu hanifa ya ce yo'edu a ai sai ya sake sallah saboda ko da ya sallah ba mukallafi ba ne azhar din ba ta zama wajibi gare shi ba yanzu da ya samu yaƙinin cewa shi baligi ne to yanzu ne azhar din ta waje ba gare shi ya zo da ita eh to wal qaulaini mal yace duk zantukan nan nasu guda biyu na hannu na katafi to mu da su muke bibiya ma'ana kowanne akwai shi a malikiya da ita almalikiya ta fi duk sauran mazahibu usulu da yawa za ka ga ita ta ɗanfi musamman a harkar dai ibada to za ka ga malikiya ta ɗanfi sassauta abubuwa fiye da shafi'iyya fiye da hanafiya yawwa a babi na harkar dukiya auratayya da sauransu to can ne za ka ga malikiya suna da tsanani sosai amma a harkar ibada malikiya kuma duk ta fi su sauƙi na ba tara gane tunda mu yanzu kaga a malikiya ga sai an ce duka zantukan biyu akwai eh duk da zancen da ya fi shuhura a mazhaba cewa ya sake sallah din an gane yawa shi malam mai askari ya kawo duk da cewa akwai sabani din haka shi ma shehu khalil a muktasar shi ba abin da ya ambata kenan to almuhimmu dai in an ce ma ya sake ba laifi ba ne zance ne mashuri a mazhaba in kuma an ce a ba sai ya sake ba to duka ba matsala to duk me ya haifar da wannan saɓani shin umarnin ya rataye ne da farkon lokaci ko tsakiya ko ƙarshe yawwa to su almalikiya wanda malam shi ya rajaha to shi yasa aka samu kaulin guda biyu eh shi yasa aka samu kaulin guda biyu ɗayan saboda mura'ati ga saɓani na cewa ya sake ɗin na cewa kuma kar ya sake saboda sauƙaƙawa gare shi to wannan shi ne saboda lokaci sai mu tsaya nan mun dawo sai mu tashi bayani akan tagalisu subhin ko tagalisa subhin shafi'iyun yufdilu wal hanafil isfaru fihi afdalu amma dai baiti ɗaya ne bari mu fassara shi bale ce tagalisa subhin yin asuba a cikin duhu to yufdilu shafi'iyun shafi'i ya ce wannan shi yafi falala saboda waccan wancan kauli a mazhabarsa cewa umarni yara ta yi to a mazhabin shafi'iyya sallan asuba ana yin ta ne tun saura sauran duhu e alfijir ya fito na biyu an gane amma dai haske bai riga ya kankama ba e to a lokacin yake mustahabbi e ko ma sunna ba mai karfi a wurinsu cewa a yi sallah asuba in ka jinkirta da gangan haske da haske ya dan bayyana ko da rana bata fito ba to kayi laifi wal hanafi shi kuma al hanafi sai ce al isfaru fihi afdalu asuba a bari sai haske ya bayyana eh an gane yawwa ta yadda kana tsinka makwabcinka ka gane shi ne namiji ne ko mace da sauransu irin wannan hasken an gane amma dai rana bata fito ba amma kuma za ka gare sama ta yi haske gari ya yi mi to a mazahabin alhanafiya lokacin yake za a yi mi a fahimta sai in an yi ta fitta galis wanda shafiya suka ce a yi to bata yi ba saboda umarni bai rataya a wannan lokaci ba su kuma almalikiya suka ce duka ɗayan ana yi kawai a dinga nawa a ka a ce kullum farko-farkon dare kuke abin nan farko-farkon lokaci kuke a su ba a wani zubin kuma ku bari da gangan ba wai da lalura ba a bari sai haske ya bayyana na ba an gane sai a yi asuba wannan shi ya fi saboda duka an samu daga annabi kamar yadda muka yi ishara in kun duba kitabul muwatta za ka ga ya kawo wannan to kaga saboda aiki da dukkanin nusus din to shi yasa sai malikiya suka ce sai a raba ne yau liman ya tada asuba farkon lokaci ko gobe kuma sai ya dan jinkirta to kaga irin nan ba zai yi a ce sallah asuba kullum za mu yi ta karfe biyar ba in dai mun ce haka to ba za mu yi aiki da waccan sunna ba gaba gaba eh duk kuskure ne abin da yake wajibi ga ladan a haɗa mai to dubin lokaci ba aikin ka ne shi yasa ai an ka ce gwamnati ta dinga mai albashi ka biya shi saboda yana wahala ga kiran sallah ga kuma dibin lokaci in kuma ba ta yi mai ku mutanen unguwa ku dinga rahaɗa masa kuna ɗaya masa albashi illa dai kai ce bai yi sai an bashi ɗaya amma kuma malamai sun ce ba laifi in ya za aikin ya mai yawa ya ce sai an biya shi ɗin kila ga kiran sallah ga ladanci ga sharar abubuwa don an tara mai shi ka yi to na yana dama ya ce to sai assalamu alaikum jama'a to wahala ta yi yawa eh wadda ga lalle lalle a sa abin da za a dinga bani ta bai laifi ga shari'a ba ba wai aikin ladan kawai kira ba fa lokaci shine ma a hamu wanda za mu zo kansa cikin al-muqaddimatul izziya kula da lokaci yana da matukar muhimmanci an gane saboda in yayi kira lokaci bai ba aka yi sallah ba cikin lokaci ba to zunubin ya dawo kansa fa ai harkar ladanci ba abu ne mai sauki ba eh to shi yasa ana nema a nemi mai ilimi da ya karanta fiqihu da hadisai ya san menene lokaci da sauransu eh in ma makaho ne to ya samu wani wanda zai dinga bincikowa yana ba shi labari kamar yadda ake yi wa abdullahi ibn ummi makatum ɗaya daga cikin larana annabi kaga shi makaho ne kama a kodan da ya dogara gare su in lokaci ya sai su zo su haɗa mai sai ya je ya kira in kuma lafiya lokaci shi ke ne daga kula da lokaci ba haƙƙin liman ba ne a gane aikin ladani ne shi ke cewa lokaci ya yi shi ke cewa lokaci bai ba kuma in ya faɗa ba za a yi jayayya da shi ba sai dai in kuskure ne ko son zuciya ce ya bayyana to sai a yi masa gyara kuskure ne babba don rashin karatu ne ba daidai ba ne shi da aka ɗora mai shi zai bayani ce to liman lokaci ya yi a tada sallah in kuma bai bai ce bai ba kuma dole a bi liman ma ba zai saba masa ba kaga ai shi a shugaba gaba ɗaya ko to shi ba ba zai saba masa ba bale a ce yan kwamitin masallaci ko yan unguwa ko makwabta da sauransu eh dama ai mun yi bayani cewa in dai kuskuren sa bai bayyana ba ko son zuciya to ai tun harko ya za ku sa ladani jahili to kuskure sai a nemi malami eh a nemi malami ɗalibin ilimi mai yawan zuwa makaranta yana karatu in ba ka ba sai jewa ko a rami amma ana jayo mutumin da bai ma san in an ce ma ya bayani akan zawali bai sani ba alfijir bai sani ba ya shige to in bai cincinta ba sai a zauna a dakatar da shi eh sai a dakatar da shi to wane aikin ga in kana so mun fahimci kana da kokari to amma kana da rauni a ilimi ka dinga zuwa makaranta ko a samu malami a haɗa su malamin yana ɗan yi masa bayani saboda yan aka ce kuma a kore shi gaba ɗaya to yana iya barin masallacin sai za a taimaki shaida a kansa bismillah malam lokaci ya tafi wannan ya danganta lokaci za a kallo in lokaci bai kure ba za a iya jinkirtawa in kuma ana ganin cewa ma a iya makara ko wadda gaga ba za a jira jama'a ba kawai sai a tada sallah amma in lokacin yana da yalwa kuma mutane ba su zo ba to abda sun liman ya dan ƙara lokaci sai a dan ƙara lokaci saboda yana yiwa wani uzuri ya dan rike su amma in dai ya zan kila liman ma ya shi kansa ya makara to kaga nan ba magana a jira wani sai dai kawai a tada sallah saboda mura'ati na lokaci lokaci yana da mahimmanci sosai game da sallah ba a wasa da shi to dama annabi yakan yi haka in ya ga lokaci yana da yalwa sai ya ba da lokaci kamin su tun da wancan zamani kaga ba irin yanzu ba ne duk wanda haga bai zo sallah ba a farkon lokaci to uzuri na gitta ba irin mu bane a yanzu saboda haka su ba irin mu bane ta yadda sai an fara kira ma za su wasu za su zo masallaci tun kamin ma lokaci yayi za su ma rigala da yani to shi yasa annabi in ya zo ya gaba su taru to ya san akwai uzuri saboda ba shi ne al'adarsu ba to sai ya dan jinkirta to mu kuma yanzu al'adar mutanen mu ba sa fitowa sai an fara ikama wasu wasu sai an yi kira na biyu haka mutanen mu suke eh, ko ya tabbatar da lokaci ya yana can zaman ni ne wai ai ai ba a tasowa ba eh to ai ba lokacin shi bane wannan lokaci ai bai cikin lokutan da aka ce yayi lazimi gida ai ta shari'a ai kana yin abin da aka ce kai dai da kuma inda aka ce ka yi shi eh wannan lokaci lokaci ne na masallaci lazimi ana yi ne na tun cikin dare za ka yi can an ka baka dama ka yi lazimi ka yi ƙiyamin laili ka yi karatun ƙur'ani da sauransu amma wannan ƙarshen dare to na masallaci ne to waye baka lasisin ka zauna ka ce lazimi kake to ai shi ne a masallaci ba shi ne nace a masallaci bai yiwa kai dole sai gida eh kuma ai wabil ashar menene al ashar hmm to kaga ai asuba ba ce ba mu kuma nan muna magana akan lokacin asuba to kaga wannan ai bai ba bai shiga ba kuma mu yanzu ai ba haka muke ba mu ana maganan ne ba ma fitowa sai an fara ikama ko an fara kira to shi ma dai yana cikin wabil ashari yawwa ta ai shi muke magana ai eh Mm. Allah ya zaba da ce.